أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ta'ala kawo mu yau biyar ga watan Dulqa'ada hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu kuma yau sha shida ga watan shida miladiya dubu biyu da ashirin da ɗaya a wannan majalisi namu mai tarin albarka da muke karatun waɗannan littafai guda biyar farawa da littafin rijalun wa nisa'un haular rasuli sallallahu alaihi wasallam muna cikin sirar sahabiya ta ashirin a ɓangaren sahabbai mata wato na na sumayyatu bintu khubbat radiyallahu anha wadda muka ji ita ce farkon wadda ta fara yin shahada a musulunci Allah ya ƙara yadda a gare ta mala yana fitar mana da fiqhu sira wato abin da ya kamata mu fahimta a cikin sirar wannan baiwar Allah mai daraja wato na na Sumayyatu bintu Khubbab radiyallahu ta'ala anha a inda yake ce mana bayan ya kama maganar Dr. Mahmud Umara cewa mai karatu ya kamata ya tsayaye wata wakfa ya tsayaye wani nazari ya kalli irin halin da ɗan sumayya ya shiga shine amma ibn yasir a gabansa aka ci mutuncin mahaifiyarsa kuma aka kashe ta kuma kisan walakanci kisan gilla amma kuma ba abin da zai iya yi ba abin da zai iya yi to ka kalli irin halin da ya shiga kuma ka suranta wani irin tunani zai rika yi bayan wannan to shine yake mana bayani sai ce inna insanan yasma'u al-yawma kalimatan a yau da muke rayuwa a wannan zamanin namu ba in ji malam mutum zai iya jin kalimatan wata kalma takhdishu haya'ahu wacce take ya kusan kunyarsa la yahabbu difa'an an karamatihi zaka ganshi ya tashi ya kai hari domin ya kara mutuncinsa idan aka yi mutum kalma kawai ta baki wadda za ta taba kunyarsa ko ta taba mutuncinsa to zaka ganshi ya iya tashi ya kai farmaki domin ba da kariya akan wannan mutuncin nasa da kunyar tasa sannan bayan haka wa min wara'ihi ra'ayun 'amun yusaniduhu idan kalma ce aka maka ma kake neman ka mai da martani to a gefe guda zaka ga akwai jama'a sune ar-ra'yul 'am wanda za su taimake ka akan wannan abu da zaka yi fa in lam yakun umma baka samu mutanen da za su taimake ka ba fal qanunu yantaqimu lahu to mutum zai iya kaiwa ƙara dokokin ƙasa za su ɗaukan masa fansa su kwato masa haƙƙinsa ai haka ake ko amma ammarun amma sayyiduna ammar fa innahu yara bi ainihi yad al-ghadr tat'anuha ga hannu na cin amana tat'anuha hannun yana sukan mahaifiyansa mahaifiyarsa sannan wa yasma'u bi udhnayhi aminaha sannan da kunnuwansa yana jin gunjin kukanta na mutuwa kuma la yamliku laha shay'a amma ba abin da zai iya mata bai mallaki komai da zai iya mamansa ba a wannan lokacin saboda yadda musulmai suke a lokacin suna cikin suna cikin asrul garaba lokacin musulunci yana bako ba yi da wanda zai goyi bayansa ba yi da wanda zai taimake shi sai mala ya ce maka kai bari ma a kwaso maka bal wala yamliku rasulu bal wala yamliku rasulullahi illa du'a annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa a wannan lokacin ba abin da zai iya ya mallaka face ya addu'a ba zai iya komai ba kaga ashe akwai wani hali da musulmai suke shiga irin wannan kuma Allah subhanahu wataala bai yi alkawarin cewa daga wannan yanayin ba za a sake nana ta irin shi ba musulmai za su iya tsinta kansu a cikin irin wannan yanayi wanda kwatankwacin yanayin ya kama da namu halin da ake ciki a yau ana kallo ana ana ana ma ana dan uwanka yan uwanka musulmai ana kashe su ba abin da zaka iya yi sai dai kai addu'a to kaga shine wannan innal bala'a hina idin akbaru min an yatahammalahu insanun lalle irin wannan bala'in girman sa ya kai ta yadda ba wani dan adam din da zai iya daukar sa walakin ammaran yughalibu al-mihnata sai dai shi sai na Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu gashi Allah ya taimake shi ya ci nasara akan wannan jarabawa ya tsallake kuma ya ci gaba da musulunci wa yakhruju minha bi aqidatihi kuma ya fita da aqidarsa ba abin da ya taba aqidarsa wala in wadda'a ba duk da cewa gashi ya ban kwana da babansa wa wadda'a ummuhu kuma ya ban kwana da mahaifiyarsa فإن في بقاء عقيدته عزاء وسلوى للي أتكن دوما عقيدة سا أقوي تعزية بيما خنسا دوما عقيدة سيتزم مسا عقيدة أتزم مسا للاشي داما أبن داكي تيما تعزية شيني شيني للاشي أكي lallashi to hakika wannan tabbatar da ya akan aƙida ta musulunci ita ce ta lallashe shi wa salwa da aza da salwa duk ma'anar su da mun gane? to wannan ƙarishen bayanin da ƙarishen bayanin da malam yake nan a game da halin da sayyiduna ammar dan yasir radiyallahu anhuma ya tsinci kansa a ciki ke irin halin da ya tsinci kansa a ciki Allah kara musu yadda to wannan shine sauran abin da ya rage mana a karatun baya wanda ya shafi sirar wannan sahabiya mai daraja na na sumayyatu bintu khubbat radiyallahu ta'ala anha sahabiya ta 21 juwairiyatu bintul harith sahabiya ta 21 ita ce juwairiya diyar harith mala ya ba ta take ya ce a azamu mara'atin barakatan ala qaumiha ita ce macen da tafi kowace mace girman albarka a cikin al'ummata ta sanadiyyarta al'ummata ta samu albarka ta sanadiyyar albarkata al'ummata suka shiga musulunci gabaki daya ta sanadiyyarta kamar yadda za mu gani shi yasa mala ya ce a azamu mara'atin barakatan ala qaumiha ita ce macen da tafi kowace mace girman albarka ga al'ummarta an sha faɗa mana abin da ake ce ma albarka shine dawamul khairin ilahi ala shay wa ziyadatu alherin Allah ya dawwama akan wani abu kuma ya ta karuwa shine ake ce mishi albarka to wannan matar juwairiyatu bintul harith radiyallahu anha tana cin ummahatul mu'minin matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce a wasu munasabobin da yawa an sha mana bayani kanta an kuma sha mana bayani a game da wace ce ita da kuma irin wannan darajar da ta kasance tana da ita هي أم المؤمنين جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار المصطلقية سننتا جويرية تناتشن أمهات المؤمنين بابنت سننس الحارث سنن كاكنت أبو ضرار تناتشن قبيلة بن المصطلق وند بن المصطلق سنة تاريخي a musulunci suna da yaƙi da aka yi don su wadda ake ce mata ghazwatul muraisiya ko a ce mata ghazwatu bani mustaliq ko ghazwatu bani mustaliq ko kuma ghazwatul muraisiya al muraisi ruwa ne ruwa ne kaman tafki na kabila ko kusa da kabila to shi yasa sai ake cewa ghazwatul muraisiya sannan mustaliq shi kuma shine kakan kabila babba a cikin su shi ake danganta su zuwa gare shi ake ce musu banul mustaliqi mun gane to shi yasa malai mata nisba sai ce al mustaliqiyya subiyat yawma ghazwatil muraisiya kun gani ko an kama ta a matsayin fursunar yaƙi a wannan yaƙi da ake ce masa yaƙin al-muraisiya fi sanatil khamisa a shekara ta biyar bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa kana ismuha barra a lokacin sunanta barra nagartacciya sunanta kenan akwai nau'i na tazkiyatun nafsi a ciki akwai tsarkake kai a ciki a cikin sunan فحول النبي صلى الله عليه وسلم اسمها إلى جويرية daga nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya canza mata suna daga barra sai ta zama juwairiya tasgiri na jariya tasgiri ne na jariya to ya canza mata suna wa kanat min ajallin nisa tana ɗaya daga cikin mata mafiya daraja mata mafiya daraja da kima a tarihin musulunci alal aqalli dai kasancewar ta matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan kawai ya ishe ta daraja to kuma za mu ji bayan kasancewar ta haka kafin ta zama cin bayan ta zama cin ummahatul mu'minin ta sanadiyyar ta Allah subhanahu wata'ala ya musuluntar da kabilar su gabaki ɗaya suka musulunta bayan sun ga irin karamci da aka musu an Aisha radiyallahu anha na Aisha radiyallahu anha ita ce take riwaya kishiyarta kun ga wannan darasi ne ga mata ga baki da abinda na na Aisha radiyallahu anha za ta bada labari game da shi za ta bada labarin falala ce ta nana Juwairiyyah bintul Harith falalarta za ta faɗi da darajar da ta samu kaga da matan manzon Allah sallallahu alaihi sun kasance ina suna da irin bakin kishi kishi da ake yi to da sai ya zama me abinda za ta yi shine sai ta ɓoye wannan labarin amma ta ba da labarin cikakke kuma ta yi yabo a ciki bayan ta ba da labarin kuma ta yi yabo ƙalar ta ce lamma ƙasama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sabaya banil mustaliq a lokacin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya raba sabaya fursunonin yaƙi da aka samu na ƙabilar banul mustaliq وقعت جويرية بنت الحارث في السحم sai ya zama cikin waɗanda suka fada a rabo akwai ita sayyidatuna juwairiyatu bintul harith radiyallahu anha ta fada a kasanwa li sabit ibn qais ibn shammasi sai ta fado a cikin raban sabit dan qais ibn shammas radiyallahu anhu aw ibn ammi lahu ko kuma ta fada a cikin rabon wani dan babbansa kaga dan uwansa kenan ko dai tashi ce ko kuma ta dan babbansa ta fada a matsayin kasansa a lokacin wannan abu ne da musulunci ya zo ya gada ana kasa mutane kamar yadda ake kasa dabobi yadda za a kasa raƙuma a kasa tumakai a kasa awakai a kasa sauran dukiyoyi to haka ake kasa jama'a waɗanda aka kama su a matsayin fursunonin yaƙi shikenan sun zama bayi mutum ya ga damar idan namiji ne ya mai da shi ya ci gaba da bautar da shi yana zuwa yana mashi noma ko yana masa hidima a gida ko yana masa da wani aikin wahala idan mace ce ya ga dama ya yi sadaka da ita ta zama matar da ta halasta ya tara da ita ba matar shi bace amma sunanta ne sunanta bai wassa kuma shari'a ta halasta masa in yana da bukata sai tara da ita sannan zai iya siyarwa a matsayin kayan kasuwanci sai ya dauke shi kawai ya ce to yau za mu tafi kasuwa ne zan sai da kai sai ya tafi ya je sai da shi ya an so kuɗi musulunci da ya zo mun sha wannan bayanin ya yi istishabin wannan amma kuma da gyara istishabi shine ibqa'u ma kana ala ma kana qabla wuhudi shar kafin shari'a ta zo ya abi yake da shari'a ta zo kuma sai ta tabannin wannan abin sai ta ansa to amma da gyara raki bayan gyara rakin da musulunci yayi ta yadda ake mu'amalantar bayi to sai ya kasance kuma musulunci yana da buri na ya za a yi ma a daina bauta ga baki da wannan tabbataccen abu ne duk mutumin ya fahimci tarihin musulunci da kuma manufofin shari'ar musulunci zai ga shari'ar musulunci ta kama hanya dodar na ya za ta ya zama babu bawa a cikin al'umma haka aka yi hanyoyi nawa ake da su na 'yan tabayi akwai hanya ta kwadaitarwa falakta hamal aqaba wa ma adraka mal aqaba fakku raqaba kwadaitarwa akwai abin da aka dauka ya zama a matsayin haraji da za a dora ma mutum mutumin da ya tara da matarsa da ramadan sai a ce to ya yanta baiwa ko ya yanta bawa mutumin da ya kisan kai sai a ce ya yanta bawa mutumin da ya rantsuwa sai a ce ya yanta bawa sannan aka samar da ka'ida ta idbari ko tadbiri sai mutum ya ce ma bawansa to ni dai ina son in yanta ka amma ba ni da kuɗi ka san saboda ka idan na mutu ka zama ɗa saboda ka yi ranar da mai gidan shi mutu ranar ya zama ɗa ba bawon kowa bane ba za a gadai ba baya cikin kayan gado sannan musulunci ya samar da tsari na mukataba shi to ba ni da kuɗi kuma ni ina son in yanta ka saboda ka na sa maka kuɗi naira kaza ka kawo su ka biya su a cikin shekara kaza ranar da ka gama biya ka zama ɗa mukataba kuma da nassun qur'ani fa katibu min in alimtu fihim khaira kaga duk wannan tsare-tsare ne na musulunci da yake bi ya za a zama kowa ya intu sannan sayyidina Umar maganarsa tana nuni zuwa ga haka ana ba da labari cewa wata rana dan gidan sayyidina Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhu yana Masar yana gwamna dan sai ya samu wani ya samu wani mishi bulala wannan bawan Allah ya taso tun daga Masar ya zo har Madina ya kawo ƙara cewa gashi dan gwamna ya bugai bai san abin da ya mai ba haka nan kawai ya cire mai riga ya rike tsala mai bulala kamar Allah ya aiko shi sayyidina Umar ya ce to gwamnan ya zo shi kanshi gwamna Amr ibn al-As radiyallahu anhu yazo kuma gwamna ne ba kaman sauran gwamnoni ba domin da kansa yana cewa imratu misr ta'dilu al-khilafa imratu misr ta'dilu al-khilafa ka zama gwamna a Masar kaman khalifa kake saboda Masar ba karamin gari bane ba karamar kasa bace to karshe Amr ibn al-As ya taso tafiya mai nisa yazo Madina sayyidina Umar radiyallahu anhu ya ce danka gashi nan ya duki wani bawan Allah daga cikin talakawanka me ya mai ya maka wani abu ne aka tambayi da ce ban yi mishi komai ba kawai haka ne kama duka na ce saboda kai dan gwamna ne ko to ba kanka kai ba kai za a rama ba kan gwamnan za a rama gwamnan da ya sa yana kallo kai dan shi ne ya baka dama kai abin da kaga dama kanka za a kan shi za a rama sai na umar ya ce sai amr ibn al-as ya cire rigar shi wannan mutum ya ra'ayi wannan yaro ya rama yaro ya ce to ya yafi a cikin jawaban sayyidina Umar ya ce matasta'abattumun nasa wa qad waladatuhum ummahatuhum ahrara yace yaushe za ku mai da mutane bayi alhali uwayensu sun haife su yaya to kaga wannan magana ta sayyidina Umar tana nuna cewa ne musulunci daga cikin burin sa yeme ya ilga'in ubudiyya ya ilga'in riq ya zama bayi duk gabaki daya su sami yanci duk mutum ya kalli waɗannan hanyoyin ya gani to amma dai har Allah subhanahu wataala ya karɓar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu wani umarni da ya zo daga Allah subhanahu wataala cewa a daina bautar da mutane in ka samu bawa ta hanyar da ake samun sa to bawan kai mun gane to Allah shi taimake mu to to shine aka same su ta fada a cikin raban shi Sabit ibn Qais ibn Shammas ko kuma wani daga cikin ‘ya'yan bafanninsa sai ta fada ciki. Fakata batu ala nafsiha shi kenan sai ta mushi mukataba. Shi sabit ibn Qais ibn Shammas sai ita juwairiya radiyallahu anha sai ta ce to ta yadda ya rubuta mata abin da za ta bada domin ta ‘yantu. Babanta babban mutum ne. Shi kenan sai ya yadda. فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتزوج معك صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار سيد قومه نيشي وانشي ديار الحارث دان أبو ضرار كما بابانا شيني شوغبان جماعة وقد أصابني من البلاء ما لم يخف عليك kaga abin da ya same ni na bala'i na fada cikin waɗanda na fada cikin na fada cikin fursunonin yaki abin da bai boye a gare ka ba fa waqa'tu fi sahmi li thabit ibn qais ibn shammas ga ni na fada cikin kasan thabit dan qais dan ash-shammas aw ibn ammi lahu ko kuma dan babban sa fa katabtuhu ala nafsi kuma na masa mukataba cewa mun rubuta zan bada kaza domin in yantu faji'tuka asta'inuka ala kitabati nazo wajenka ne ya ma'aikin Allah ka taimake ni in biya wannan kudin ka bani kudin in je in bada qala fa hallaki khayrun min zalik sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce to ba za ki zabo na abin da yafi wannan ba sai kawai so kike ki sami yanci qalat wa ma huwa ya rasulullah tace ya ma'aikin Allah menene قال أقضي عنك كتابتك وأتزوجك أقضي عنك كتابتك وأتزوجك زن بيامك كدن كمني إن أوريك قالت نعم يا رسول الله تواتيش بذات شيء نعم بها ها ita ta zo ne fa a bata tauraro sai aka ce ga rana ma ga rana kuma ba a kwace mata tauraron ta ba manzo Allah sama bai ce ta dawo ta zama a karkashin sa a matsayin baiwa ba ce ya yanta ta ta zama intacciya bayan ta zama intacciya kuma ta zama cikin ummahatul mu'minin har abada kuma cikin matan manzo Allah sama na aljanna kaga ashe darajar ba karama bace قالت na'am ya رسول الله قال قد فعلت ta ce iya ma'aikin Allah mun sun ce to shi kenan ta tabbata ta tabbata shi ma shi ma sabit din shi ma sabit din duk da dai ba na gani bane a rubutu ai da wuya an shi kuɗin ko ya kake gani to kaga kaga shine to za mu ji sakamakon wannan da irin ta gomashin da musulunci ya samu da ta gomashin da ita ta samu da ta gomashin da al'ummar ta suka samu duk ta sanadiyyar wannan alkhairin da ya kullu to yana da tasiri wannan yana da kyau a wannan a fahimta irin waɗannan bayanan musamman ana bayani akan mecece hikima da ta sa Allah subhanahu wata'ala ya sa manzo Allah sama ya auri mata da yawa to wannan hikiman na ciki za mu ganta balo balo a fili ta sanadiyya auren alkhairai da yawa suka zuzzubo suka afku Allah ganar da mu sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين